أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan masallaci inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala a darasi na 21 wanda ya zo a ranar ɗaya ga watan sha'aban jiya kusan kowa ya ga wata ɗaya ga watan sha'aban kaga muna da kwana talatin kenan daga nan zuwa azumi ko 29 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 31 ga watan daya shekara ta 2025 muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana za mu shiga sabon babi malam ya ce babu sifatil amali fi salawatil mafrubati wa ma yattasilu biha minan nawafil was sunan mun yi bayani akan ahamiya wato muhimmancin sallah ga musulmi da kuma matsayinta da martabanta da kuma abin da take hanawa in ana yi so yau za mu tashi kan sabon babi da yake magana kan siffan aikin da ake cikin salloli wanda aka farlanta wa ma ya tasulu biha da abin da ya sadu da wannan salloli din mina nawafili na daga nafilfili wasu nan da kuma sunnoni duka dai nafilfili malam yake nufi a nan to malam ya ce wal ihramu fi salati sai ya so mu buɗe mana babin da harama to shi ihram shi ne wato shiga cikin sallah ɗin to shi ihram ɗin yana nufin kabbaran harama ne ko kuma niyya na shiga cikin sallah mun gane ko shi yasa zaka ga kabbaran farko ana ce wata takbiratul ihrami kabbaran harama ala yata halin dai kabbaran harama da niyya duk ana gwa masu ne kuma su ne mabudi na wannan sallah ɗin To, wal ihramu fi salati yanda ake shiga wannan sallah ko kuma niyya na yin wannan sallah shine an ta kula ka ce kai mai yin sallah Allahu Akbar. Da wannan kalma da ita ce ake buɗe sallah. Sannan kuma la yujzi'u gairu hazihil kalma. In ban da wannan kalma ta Allahu Akbar duk abin da za ka faɗa baka shiga cikin sallah ba. Ko ka ce Allahul Azim ko ka ce Allahul Karim wannan da duk ba mabuɗi ne na shiga sallah ba sannan kuma ba a yin ta da Hausa ko kuma da wani yare in ban da wannan ɗin Allahu Akbar inda aka samu sassoci sai wanda ba zai iya faɗan wannan ba watakila halashi yau ne ya shiga musulunci ba balarabe ba ne bai san komai ba to shi ta ya zaka ce ba zai yi sallah ba a ya yi sallah da yanda zai iya yi mun gane ko kafin ya nemi ilimi na wannan sallah ɗin to amma wannan kalma ta Allahu akbar ita ce ki da ake buɗe sallah da ita wani kalma da duk zaka faɗa na larabci ko kuma wani sunan Allah da zaka faɗa a wannan waje to ba zai ɗauke maka wancan kabbaran harama ba watarfau kana ɗaga ya dai ka hannayenka har zuwa manki bai ka kusa da kafaɗinka audu na zalika ko kowa bai kai haka ba ko da nan ka tsaya Allahu akbar sallah ta yi mun gane ko summa taqra'u sai ka karanta fa in kunta fi subhi in a karatun sallar asuba ne ko kuma a sallar asuba kake sai ka karanta rata jaharan zaka zaka yi karatu a bayyane bi ummul qur'ani da ummul qur'an shine suratul fatiha La tastafte bi bismillahir rahmanir rahim ba za ka soma buɗe alhamdulillahin da wannan bismillahir rahmanir rahim ba ba za ka soma buɗe wannan fatiha da bismillahir rahmanir rahim ba mun gane ko zaka amma za ka samu wasu in sun zo karatun in sun zo sun yi kabbara sai sun soma da bismillah rahmanir rahim kafin su dora karatu din amma dai abin da yake kan sunna mai karfi musamman mazhaba ta imamu malik ba za ka soma da bismillahir rahmanir rahim ba amma ita wannan kalma wannan bismillahir rahmanir rahim din nan eh wato tana nan cikin littattafan da suka wuce tana nan a cikin attaura tana nan a cikin injila tana nan a cikin alkur'ani kuma aya ce daga cikin alkur'ani to shin aya ne a kowane sura bi ma'ana kowane sura tana nan a mazaunin aya to shine fa inda fa aka samu saɓani a wannan waje ɗin yawwa wala fi surati allati bada hakan nan ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim a suran da take bayan ta ba wato bi ma'ana suran da zaka karanta bayan fatiha musamman a cikin sallah na farilla faiza kulta idan ka ce wala ballin ka kai ƙarshen sura na fatiha to fa kulka ce amin in kunta wahadaka in kai kaɗai kake yin sallah aw khalfal imami ko kuma kana bin liman ne kana bayan liman kana mazaunin mamu wa tukfiha zaka koya ma fadin amin din mun gane ko wala yaqulu hal imam liman ba zai ce ba fi ma jahara fihi cikin inda ake bayyanawa in ana karatu a bayyana liman shi ba zai ce amin ba amma wa yaqulu ha yana fadan amin din fi ma asarra fihi duk karatun da ake yi a koye in ya ce wala balin to shi ma zai ce amin a wannan waje ɗin. Wa fi ƙaulihi iyaha wajen faɗanta iya fil jihar a bayyane ikhtilafin an samu saɓani. Wasu malamai sun ce zai faɗi amin yana kaiwa wala balin yadda mamu za su ce amin to shi ma liman zai ce amin saboda haka idan ka je ka ga wani ya ce wani liman ya ce amin bayan fatiha shi ma kada ka ce sallah ba ta yi ba kada ka ce ba za ka bi sallah ba duk saɓani ne na fahimta wannan ba komai ba ne malam ya ce summa taqra'u suratin sai ka karanta sura min duwalil mufassil wato daga duwalil mufassil duwalin mufassil shine surori da suka kama wasu suka ce tun daga suratul shura wasu suka ce a tun daga suratul hujurati wasu suka ce tun daga suratul najmi yi wayanan da daga kan da ya izo goma har har har har har zuwa suratul buruj duk wayannan ana kiran su duwalin mufassil kowace sura a nan in ka samu ka karanta daga ciki an an ce musu duwalin mufassil ne saboda suna da tsayi amma kuma suna da gajerun ayoyi mun gane ko ayoyinsu ba kamar na can sama ba yau suna da tsayi amma kuma gajerun ayoyi su ne ake nufi da duwal mufassil to anan za ka samu sura sai ka karanta wa in kana adwal min zalika in ka karanta abin da ya fa ka tsayi fa hasan wannan yayi amma fa ka sani za ka yi karatun ne bi kadar tagalisi da gwargwadon jijjifin da kuka yi wajen sallah kada a zo za a yi ana karatun ana sallar asubahi har rana ta fito baka gama sallar asubahi ba mun gane ko saboda ka ɗauko ta mai tsayi sannan kuma da kuma yanayin su mamu wanda suke bin ka sallah in a cikin masallaci kake yi za ka duba gwargwadon yaya mamu ɗin suke mun gane ko kaga akwai wani lokaci wani sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da da aka tura shi yana jan sallah ma wasu jama'a har suka kawo ƙaran shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa kan cewa yana tsawaitawa yana tsawaita musu a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya sassauta saboda haka kai ma mun kullun a liman shi kullum yana yin yana abin nan yana yana yana limanci ne gwargwadon irin jama'an da suke bin shi akwai masu bukatu akwai marasa lafiya akwai dattijai da sauransu amma aka samu duka jama'a iri ɗaya ne nabi samari ne ga baki ɗaya masu hamasa a jiki akwai masallacin da na sani lokacin muna zaria su kusan fa kusan suna yin izo guda a cikin sallah mun gane ko inda muke tsakanin gidanmu da wannan masallaci zai kai kamar daga nan zuwa zuwa zuwa kusa da gada haka amma in sun tada sallah za ka tashi daga nan ka je ka samu rakan farko a can to amma masallaci ne na 'yan makaranta gabaki ɗayansu yara ne yawa har limamin to so da haka ba su da wani abin nan to amma mu nan ana sallah ana tunanin ya za a yi da me za a karya da ya za a yi kaza za a je gona za a je lambu za a je kaza to siru sairan latif in ji Allah sai ne ce kai tafiya tafiya wato ka ja jama'a da tafiya irin na wanda yake da larura in kana shugaba kada ka fizge su da ƙarfi ka tafi da su a hankali na bi kadar taglisi wata jaharu bi qira'atiha kana bayyanawa da karatun wannan sura din ma'ana sallah asbahi kaga gabaki ɗayanta ita ana yin ta a bayyane ne fa'iza tammati surati idan ka gama wannan karatun sura kabbarta sai ka yi kabbara fi in hida ikalin ruku'i lokacin da zaka sunkuya zaka tafi ruku'in to nan yace fa'iza tammati surati idan ka gama karatun suran ka cika suran yawa ba dole ne in ka dauko aya na farko na sura sai ka dira wannan suran ba zaka iya yin ayoyi uku zaka yin ayoyi biyar zaka iya yin aya ɗaya ma ka yi ruku'u mun gane ko Bayan shi ne ce, in ka gama to lokacin da za ka yi ruku'u sai ka yi kabbara a daidai wannan lokaci ɗin. Fatum kinu kana, fatuma kinu kana mai tabbatar da ya dai ka hannayenka a laruku ba taika a kan gwiwoyinka. Wata sawi kana daidaita zaharaka bayanka mustawiyan ya zamo a miƙe, kada ya kasance ka dunkula kanka haka, kada kuma ka ɗaga shi. wala tarfa saka kada ka ɗaga kanka wala tudaqihi kada kuma ka sunkuyar da shi wata jafi kana nesanta shine tijafi kana nesantawa bi ba'daika an jambika dama tsunnan naka kana nesanta su an jambaika daga haƙarƙarinka kada ka yi kada ka yi ruku'u kana mai matsa hannunka a ciki kana mai buɗa su kana mai buɗe hannunka haka amma ba buɗawa kuma wanda zaka cutatar da abokin sallanka ba wa ta taƙidu to a wannan lokaci babba shine ma babban al'amarin kana kullawa a zuciyanka bizalika da wannan ruku'u da ka yi kana mai wasu judika da sujjadan da za ka yi kana mai kana mai kulla alhubu'a wato kaskantar da kai ne zuwa ga Allah kana mai nuna kaskantar da kanka zuwa ga Allah ta dalilin ruku'u da kuma sujjadanka wala tad'u kada ka yi addu'a fi ruku'ika wajen ruku'u in an yi ruku'u ba a yin ba a yin addu'a a wannan wajen tasbihi ake yi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subuhun quddus rabbul malaikatu war ruh duk wayannan ka samu kai ta yin su a cikin a cikin ruku'u wayan kurta zaka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi in ka zo zaka iya faɗin wannan wannan tasbihi din subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi akalla dai ka faɗa so uku walaysa fi zalika tawqitun amma ba a sanya lokaci ga wannan ba wai minti nawa zaka yi a ruku'un babu eh hakan nan ko ba a sa lokacin qaulin wani zancen tasbihin da zaka yi guda nawa zaka yi ba wala haddin ba shi da iyaka in lifs wajen dade wanda zaka yi ba ce wai tasbihin dole sai ka yi so goma so biyar so a'a ba a sa ba kai dai ka yi tasbihi amma ana son komai in zaka yi ka yi shi witiri suna tarfa saka sai ka ɗago kanka wanta ƙa'ilin kana mai cewa sami Allahu liman hamidahu lokacin da kake tasowa daga ruku kana cewa sami Allahu liman hamidahu summa taqulu sai ka ce bayan ka tsaya Allahumma rabbana walakal hamdu sai ka faɗi wannan bayan ka tsaya ka gashi ya nuna maka daga ruku'u sai ka dawo ka tsaya cir ka daidaita sannan sai ka ce Allahumma rabbana walakal hamdu in kunta wahadaka in kai kadai ne amma wannan Allahumma rabbana wa lakal hamdu wala yaqulu hal imamu liman ba zai faɗi wannan ba wala yaqulu al mamumu kamar yadda ba zai faɗi Allahumma rabbana wa lakal hamdu ba shi kuma mamu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba yawa liman shine mai faɗan sami Allahu liman hamidahu shi ko mamu sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa yaqulu yana cewa اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول هل ماموم سمع الله لمن حمده ويقول زي شيء اللهم ربنا ولك الحمد وتستوي قائما مطمئنا مترسلا kana mai daidaita a tsaye ka'iman kana tsaye mutma'innan kana natse mutarassilan gaɓaɓuwanka sun koma muhallinsu kowace gaba ta koma inda take kaga dai ya nuna maka sai an tsayan nan fa sosai kafin ka ce za ka je ga sujjada. Sun hawi daga nan kuma sai ka sulmiya sajidan kana mai sujjada la tajlis kada ka zauna kafin sujada a kana tafiya kawai sujada zaka yi summa tasjudu sai kai sujada wa tukabbiru kana mai kabbara fi in hida'ika lisujudi wajen tafiyan da kake yi zuwa ga sujada kana mai yin kabbara ba sai ka je ka yi sujada ne zaka ce Allahu akbar ba ba kuma sai kana tsaye zaka ce Allahu akbar ba sai ka tafi sujada a kana mai tafiya Allahu akbar kana gama Allahu akbar kanka yana ƙasa mun gane ko wata makina kana mai tabbatar da jama'a taka goshinka wa anfaka da hancinka min al'arbi a ƙasa wata bashiru kana mai mubashara wato kana mai haɗa hannu kenan wata bashiru bi kaffai kal'arba kana mai haɗa hannunka da ƙasa asalin ƙasa asalin ƙasa ba su ɗan ya daika kana mai shimfiɗa hannunka musa wuya ne suna masu daidaito suna masu fuskanta ilal kiblatu zuwa ga alƙibla ka gashi ba za ka yi haka ba ba za kuma ka yi haka ba su ma yanda kake kallon alƙibla haka hannun za su kalli alƙibla kana Allahu akbar mun gane ko nan da aka ce ka yi mubashara da ƙasa wato yana daɗa nuna cewa kana ƙasƙantar da kanka ne zuwa ga mahaliccinka yanda aka yi rangwame a yi sujjadan hannunka ya taɓa ɗin in ma babu ƙasan to shi ne karamno wanda ake ganin ta ita da ƙasan bambancin su ba shi da yawa. To amma yanzu Allah ya kawo mu zamani inda aka ci gaba an shimfiɗa da dumai bayan ma an gina gini na siminti an yi fulo ma an zo an sa tiles bayan tiles an zo an sa da duma. Ba mu da ƙasa yanzu a cikin masallaci. Ballantana mu yi mubashara da ƙasa ɗin to amma dai abin da ya fi shine a ce hannun nan naka yana ƙasa kamar yadda goshinka da hancinka da komai naka suke ƙasa to wanda duk ya kai goshinsa da hancinsa a ƙasa to ai ya san dai babu wanda za ka yi masa wannan sai Allah sai ƙarfin imani in fact babu wani wanda za ka masa in ba dole ba sai Allah to wannan yana nuna cewa ka ƙasƙantar da kanka zuwa ga mahaliccinka. to haka ake son sujada ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin wani hadisi ya umarni a yi sujada nan akan gabobi guda bakwai mun gane ko kaga gwiwa na ciki tun daga nan kafa gwiwa hannaye shida to sai aka hada goshi da hanci su ne suka zamanto bakwai akan wayannan gababuwa ake yin sujada musawiya ne da kibla taj'aluhu ma kana sanya hannayen nan naka fa har zuwa uzunaika kusa da kunnuwanka a lokacin sujjada din kada ka je ka sa hannunka tun daga nan daga baya baya kada kuma ka je ka sa su a can gaba gaba a'a inda inda ka sa kanka to hannayen suna kusa da kunnuwanka nan ne za ka aje kaga wannan yana nuna mana siffa na yanda sujjadan take eh a duna zalika ko kuma bai kai kusa da kunnanka ba ko da dan baya ne kaɗan amma ba wai a baya daidai kirjinka ba shine auduna zalika to kullu zalika duk wanda kai anan wasu'un yayi gaira annaka sai dai kai la tartarishi zira'aika ba za ka shimfiɗa damatsinka ba in ka zo yin sallah ya tafin hannun ne kawai suke kan ƙasa amma damatsinka ba za ka shimfiɗa wani za ga in sun je yin sallah haka suke yi sai sun fita tun daga gwiwan hannun sunna hannun gabaki ɗaya a nan a wannan ba haka ake yi da sunna yawa tafin hannun ne kawai ake so suna ƙasa wayannan su kuma suna sama shine ba la tarishu ba za ka shimfiɗa zira'aika fil ardi akan ƙasa ba ba za ka yi haka ba wala ta bummu ubudaika hakan nan ba za ka matse damatsin nan naka ba ilajan bika zuwa haƙarƙarinka kamar na ruku'u kaga ruku'u ma an ce ka buɗa su to wannan ma ba za ka yi haka da su ka matse su ba walakin sai dai tujannih tujannihu bihi ma tajnihan wasatan zaka buɗa su buɗawa matsakaici wa takunu zai kasance rijlaka ƙafafuwan nan naka guda biyu fi sujudika a wajen sujada ƙa'imatain su ma a tsaye suke. Ƙafafuwanka suna tsaye ba wai suna kwance ba, su ma ka tokar ƙafanka a wajen sujada ɗin. Shi ne ƙa'imatain suna tsaye ka tokare su. Wa buɗuni ibhamai ha, tafin manyan yatsunka na ƙafa, tafin su ilal arbi su kasance su ma sun tokari ƙasa, ba sun tokari ƙasa ba sun shimfiɗa kan ƙasa. tafin manyan yatsunka wata kula kana cewa in shi ta in ka so fi sujudika wajen sujudanka kana cewa subhanaka rabbi rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli za kana cewa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah zalamtu nafsi na zalunci kaina wa amiltu su'an na aikata ayyuka daban-daban wanda suke munana faghfirli saboda haka gafarta min ya Allah au gairi zalika ko wani haka in shi ta in ka so wa tad'u kai zaka yi fa addu'a fi fi sujuda a sujada in shi ta in ka so duk addu'an da ka so duk wani addu'a duk wani abin da kake nema babu inda bawa yake kusa da mahaliccinsa kamar lokacin da ya sujada so duk wani abin addu'a dai da kake nema duniya da lahira to za ka yi ta a wannan waje din lokacin da ka yi sujada yawa walaysa lidul zalika waqtin shi ma wajen tsayin inda za a kai ba a iyakance ba wa aqallu amma mafi karancin sa shine an tatma inna mafasluka shine a samu gaban nan naka sunnatsu in an ce sunnatsu wato idan kai sujadar ka tabbatar kai sujada komai ya komai ya tafi a wannan sujada din ka ga daga nan zaka gane hoton kurciya ba shi ba shine sujada ba kai ka dawo ka kai ka dawo ba shine sujada ba in kai sujadan komai ya tafi sujada shine ka tabbatar a zuciya ka samu wannan mutamakinan wato ya tabbata akan wannan sujada din wannan shine da ake yin sujada su matar faura saka sai ka dago kanka bit takbiri da kabbara fatajlis sai ka zauna eh fatusanni rijlakal yusra a lokacin da ka zo zaman nan ga yanda zaka yi tusanni kana karkata rijlakal yusra kafanka na hagu fi julusuka a wajen a wajen zamanka baina sajadataini tsakanin sujadu guda biyu wata watan sibil yumna kana tsayar da na dama wa buduna asabihi ma ila ardi tafin yatsun kafanka na dama su ma suna kan ƙasa ka shimfiɗa su a kan ƙasa mun gane ko watar fa'u ya daika anil arbi sai ka ɗago hannayenka daga ƙasa ala rukubatai ka ka ɗora su a kan gwiwoyinka. Wannan shi ne zama yadda ake zama a tsakanin sujjadu guda biyu, bi ma'ana ana zama a kan ƙafan hagu. Wannan ƙafan dama kuma za ka sanya ta ta zauna haka, waɗannan yatsun su ma ga baki ɗaya ka gani? Waɗannan yatsun su ma ga baki ɗaya su kasance suna tafinsu ya taɓa ƙasa. in lokacin da tafinsa ya taba ƙasa to su ma za ka ga suna kallon gabas wannan shine zaman da ake yi a tsakanin sujjadu guda biyu ya saboda yana da bambanci da zaman da ake yi kuma zama na tahiya mun gane ko a tsakanin sujjadu guda biyu ka karkata kafan hagu ka zauna a kanta sannan ka sanya wannan kafa na dama ka tokare ta haka shikenan wannan a tsakanin sujjada guda biyu kowanne sujadu guda biyan da ake yi kenan yawwa malam ya ce ina ne muke watar ko ya daika alal arbi ala rukubataika sun matasjidin saniya sai kai sujada na biyu kama fa'alta kamar yadda ka aikata awwalan a na farko sun mata ƙumu sai ka tashi kaga mun gama raka na farko kenan sun mata ƙumu sai ka tashi min arbi daga ƙasa kama anta kaman yadda kake mu'tamidan kana mai dogaro ala yadaika akan hannayenka zaka dogara da hannunka ne sai ka tashi la tarji'u jalisan kada ka dawo kana zaune a'a daga nan kawai da kai sujada zaka miƙe ba za ka dawo ka zauna ba yau za ka tashi ne kawai daga wannan waje litaquma minal julusika walakin kama zakartu kamar yadda muka ambata wata kabbiru kana yin mai kabbara fi hali kiyamika lokacin da za ka miƙe sun matakra'u kama kara'ata fil awwali aw duna zalika sai ka karanta kayi karatu kamar yadda ka karanta a raka'an farko aw duna zalika ko kuma abin da bai kai haka ba wa taf'al misl zalika sawa'an ghayr annaka okay to shikenan zaka karanta kamar yadda kai karatu a farko aw duna zalika ko kuma abin da bai kai haka ba domin abin da ake so a sallah shine in raka'an farko ya kasance ka karanta ayoyi goma. Mun gane ko? To raka'a na biyu shi ma ka karanta ayoyi goma ko kuma abin da bai kai goma ba, kada ka karanta ya wuce goma. Kamar yadda kuma a tsarin yadda surorin Alkur'ani suke, in ka karanta alal misali raka'a na farko sai ka karanta ulhuwallahu to kada a zo raka'a na biyu ka je ka karanta inna a daina sai dai ka karanta yaya tsarin alkur'ani yake daga ulhuwallahu sai wani sura sai kasa kasa yake yi ai daga ulhuwallahu sai falaki sai nasi yawa to in ka karanta kul wallahu a raka na farko to ka tabbata a raka na biyu zaka nemi surorin da za a karanta ne iza falaki ko nasi kada ya je karanta inna anzalna a sura na farko sannan idan ka zo a sura na biyu ai a raka na farko in ka zo raka na biyu ka je karanta watini in ka ga duk wanda ka ga ya haka to fiqhu yana da saura a fiqhu mun gane ko yawa amma yadda ake yi to tun da yadda surorin suka taho kenan ba a son abin da ake kira attankis wato juyawa abu ne yana tahowa haka kasa kasa kasa kasa kai kuma yadda ka zo kana kasa kasa ka sake komawa sama yawa to ana so ka dinga tahowa kasa kasa wancan masallaci da nake faɗa muku su alkur'ani suke bi tun daga bakara aka yi bakara aka yi izu ɗaya to gobe kuma izu biyu izu na biyu za a yi jibi izu na ku har su zo su yi sauka sannan sai a koma kuma izu ɗaɗɗai suke yi a a sallah asuba ne kawai suke yin haka yan su ma azhar wasu suna lecture wasu suna kaza amma wannan kan in ka san ka shirya to can masallacin zaka dinga tafiya kana yin naka sallah sai ka shirya ta to zuwancan babu wanda zai ce su kawo kuɗin karyawa ko kafin ya yi alola in ya alola za ta karye to kuma ka gani ciki ba lafiya su wayancan ka a shirye suke na eh
wurin da aka yi bayanin dukkan sirrin su.
Eh.
Kuma gana wannan ji an yi bayani na rike hannu sa hannu a ciki ko a ciki.
Eh to mai tambaya a cikin mutanenmu da suke saurara a waje suna cewa in an yi tambaya ni na dinga maimaita tambayar. Saboda su ba sa jin tambayar sai dai su ji amsa. Shi yana tambaya ne akan gashi yanzu mun gama da yadda ake raka ɗaya gaba ɗaya. ko an yi bayanin yadda ake raka ɗaya amma ba a faɗi batun sadalu ko ƙabalu ba mun gane ko ba a faɗi wannan ba sannan ma ba mu faɗi ma jalsatul istiraha ba ai muka ce da in kai rukun kawai miƙewa zaka yi ba zaka dawo ka zauna ba yau to wayannan su wannan musamman mazhaba ta Imamu Malik da muke kanta a yanzu ba su ruwaici wannan ba yawa domin su sun ga yanda yanda waɗanda waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu sallan suka koyi sallan a wajen shi mun gane ko sannan kuma suka yi sallan a gaban shi sannan suka rayu a nan cikin garin madina su kuma wayannan malamai suka taso a cikin garin madina suka ga waɗanda suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah so ba su ruwaici wannan ba amma lallai akwai hadisi da ya zo kan cewa an umarce mu mu dinga ɗora hannayenmu na dama akan hagu cikin sallah wanda shine kablo wannan hadisin ma yana nan ma cikin muwadda malik za mu zo karatun shi nan gaba shi kan shi ma malik ya ruwaici wannan hadisi din amma abinda malamai suke cewa wannan ɗora hannu akan hagu yana daga cikin sunna to amma ba a cikin salloli na farilla ba yana ɗaya daga yana cikin salloli na nafila a su cikin mazhaba abinda suke faɗi kenan ko da ke shi wannan hadisi na cikin muwaɗa malik ɗin ma an nuna shi yana da illa a ciki na farko kenan sannan na biyu kamar yadda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya bayani kuma yana nan cikin muktasar kan cewa wannan ɗora hannun na dama akan hagu yana zama kaman ka yi jingino ne, ka jingini da wani abu. Saboda haka babu laifi idan karatu ya yi tsahi, ka ɗan gaji ka ɗora hannayenka a haka, kaman ka ɗan rage wato wahalan tsayuwa ne. in gane ko amma ala ayyata halin da me yin sadalu da me yin qabdu duk abu ɗaya ne duka dai hannayen dai a jikin mutum suke inda aka ajiye su ne ina ce ake ta baban ina zan ajiye hannayen to wanda shi kuma ba shi da hannun fa to saboda haka duka dai babu wato aka ce babu wani matsala a ciki amma mazhaba na imam na malikiya su sun tafi sadal za a yi yawa saɓan wannan mazhaba na malikiya kuma sun tafi qabd za a yi abubuwa ne suka bijiro mana a cikin al'amurorinmu wasu suka sanya shi hanya na bambance abubuwa tun tun tun tun fa sama da shekara arba'in har rigima an yi a ƙasar nan akan kablu da sadalu tun tun tun tun fa sama da shekara arba'in an yi wannan kes eh wayannan masallaci yan kabali ne sai ce masallaci yan kabali mu ma garin akwai ko masallacin yan kabali eh kaji to saboda haka wannan ba kes ba ne mutanenmu ne dai kawai dai abu wanda ba bai kai komai ba ake ruruta shi har ya zamanto wani abu yawa ko in ka zo alal misali to a kabdin ma za ka je ka samu to a ina za a saka hannun a nan ne a a nan ne wasu ma a nan za ka ga sun dora hannu wasu ma a nan to duk nan ma duk wani karatu ne wanda yake sabo nan za ka rike a a nan za ka rike a nan za ka yi duk karatu ne shi ma ne gaban kanshi to saboda haka amma dai a mazhaba ta Imam Malik yana cewa nan da yace ka dawo ka tsaya in yanzu aka ce maka in za ka yi sallah ka tashi ka tsaya yaya ne za ka tsaya in an ce tashi tsaya to yaya ne za ka tsaya din in kai aka zance a'a ka tashi ka rike hannunka amma an ce tashi ka tsaya ka tsaya ka yi sallah ka tsaya ka yi sallah tashi ka tsaya duk wanda a cikin nan aka ce tashi ka tsaya aka zai yi ko sai dai an ce kuma yi wani abu daban rike hannunka to sai ka rike hannu shine to nan a sallah sai aka ce mutum zai yi sallah a tsaye yaya kenan tsayuwan yake ka dole hake yawa to sai in an samu abin da aka ce to rike hannunka shine batun rike hannu ya taso ko kuma daga kafanka shine batun daga kafa ya taso amma tsayuwa kan kowa ya sani ma'alumin haka yake in kana haka shine duk gaɓaɓuwanka suna tsaye sabanin haka to wani aiki ne sabo ya shigo wallahu a'lam Allah shine mafi sani amin wajen abinan abinan abinan rabbana wa lakal hamdu kuma rabbana wasu ya ce wawu dinnan eh lakal hamdu shi ma yazo da siga guda uku ko ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu ko kuma ka ce rabbana lakal hamdu duk wanda kai yayi daidai na farko Allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu duk wanda ka ɗauka a nan ya yi daidai a wannan waje. Eh, shi na tambaya shin za a yi bismillah lokacin ikama? To ba za a yi bismillah lokacin ikama ba. Ba a ruwaito cewa za ka ce bismillah rahmanir rahim, Allahu akbar, Allahu akbar, har ka je ƙarshe ba, ba a ruwaito wannan ba. Kamar yadda muka faɗa je shi duk wani aiki na addini an dakatar da shi sai abin da ka samu hujjan yinsa shi ne za ka yi. Ba a ruwaito wannan ba. Ko kuma subhanallah subhanallah ko kuma astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar Allahu ba za ka ji ana faɗan haka. Wani za ka ji yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sai kafin a yi ikama din shi ma duk ba a ruwaito wannan ba. Ba a ruwaito wannan ba in za a yi sallah ce sai ka yi istighfari. Ba a ruwaito wannan ba. za mu tsaya a nan salala nabi karim اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين